أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah rada mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai marubucin littafin Allah ya yi mai rahama to jiya muna karatu kan siffan yadda ake yin alola wanda ita ce ibada ta farko da ake ɗora sauran ibadu ga baki ɗaya a kai in dai ibada na sallah ne duk wata sallah to sai da alola wannan babi yana karantar da mu siffan yadda ake yin alola ɗin ina ganin mun tsaya a wajen wanke fuska ko za mu tashi wa yuharriku lihiyatahu fi gasi wajhihi to shi mai alola idan ya zo yin alola yana motsa gemin shi lokacin da ya zo wanke fuska duka faihi da tafukan shi zai shafi wannan gemu din ya ce liyudkhila halma'a saboda liyudkhila halma'u saboda ruwa ya shiga cikin wannan gemu din limayi laqihi min alma'i amma walaysa alaihi taqliluha bai zamanto dole ya tsatsefe ta ba filudu'i a cikin alolan fi kauli malik a cikin zancen imamu malik wa yujri alaiha ya daihi ila akhirha in ya zo wanke fuskar kawai to zai tafiyar da hannunsa ne a kan gemun har zuwa ƙarshe shi ne yadda ake yi sun mai yaga suliyar da hulyum na talasan to an gama da batun wanke fuska kenan a nan mun ji tsahin fuska da faɗin fuska da abin da zai bibiya wajen wankewa na daga tattare-tattaren goshin shi da, zahirin labban shi da kuma ƙasan hancinsa saboda ya tabbatar cewa ruwa ya shiga ko'ina saboda kada ya tafi da lam'a sunan gemunsa kuma wato zai bijiyo da hannunsa lokacin da yake wanke wannan zai haɗa da gemun in gemun mai tsayi ne sai ya bi kan gemun da hannunsa to wannan kenan malam ya ce sun mai yadda suliya da hulyumna sai ya wanke hannunsa na dama salasan sau uku awis na taini ko kuma masu biyu yufidu alai halma yana zuba ruwa yana zuba ruwa a kai yoyi arriku ha yana cuɗanya ta biyadihi al-yusra da hannunsa na hagu wa yukhallilu asabi'u yadayhi yana tsatsefa yatsun hannunsa lokacin da yake wankewa babu habi babin shashi da shashi so wannan wanke hannu kenan summa yaghsilu al-yusra sai ya wanke hannun hagu kazalika kamar yanda ya kai na dama din nan kamar yanda yi a na dama can malam yace wanke so uku ko so biyu to so biyun shi ma in ya cika in bai cika ba kuma sai ya kai uku kasuwancewa na farko farilla ne amma da na biyu da na uku dukkanin su musabi ne na'am wa yablugu fihi ma yana kaiwa wajen wanke wannan ilal mirfiqain har zuwa wato wannan gwiwa hannunsa yudkhiluhuma fi gasli yana shigar da gwiwan hannun a cikin wankewa din ba wai iyakacin gwiwan hannun da ya tsaya ba a'a gwiwan hannun ma ya shiga inda aka wanke Waƙad ƙila wasu malamai sun ce ilaihi ma iya kai iyakanta shi kenan wajen haddi na na wankewa ɗin. Amma falaisa bi wajibin ba wai wajibi ba ne idkhalahu ma ya shigar da gwiwan hannun a cikin wankewa ɗin. Amma dai malam ya ce idkhalahu ma ka shigar da su ga baki ɗaya ahwad wannan shine yafi kewayewa yafi dacewa lizawalil takallifi domin gusar da wannan abin da aka ɗora maka. takallifi na attabe in ka ce iyakacin nan ka tsaya to kana nan kana kokonto shin nan ne karshen ko kuma nan ne karshen to amma in ka shigar da shi shikenan ko ina ma ya riga ya ya dauka sama ya kuzul ma a to bayan ya gama wanke hannu sai ya ɗebi ruwa kuma biya da hilyumna da hannunsa na dama fa ya burguhu sai ya zuba ala batin yadi hilyusra a tafin hannunsa na hagu suma yamsahu bihi ma ra'sahu sai ya shafi kanshi da shi an zo shafan kayi kenan yadda yana so ma shafan kan na min muqaddimihi daga farkon kan nashi farkon inda gashi ke fita ai min awwali manabiti sha'ar ra'sihi daga farkon mafita gashin kanshi a wannan lokaci wa kad qarana haqiqa ya gwama ya hada kenan atrafa asabihi wato saman yatsunsa babu ha bi babin shashi da shashi na hagu da dama ala ra'asihi a kan shi to zai haɗa yatsun kamar haka sai ya ɗora a farkon mafita gashin waje ala ibahamai yana sanya waɗannan manyan yatsun yana sanya su ala su da kai a a abin nan nashi wannan ƙashin alan ya sunan shi jiya a ƙashin mukamikinsa inda ya soma ɗin to zai ɗora wannan babban yatsa a nan wannan kuma ya haɗa su haka sai ya sa wannan a nan to sai ya tafi da shi haka sannan sai ya dawo mun gane ko to yanda zai yi kenan sun mai zahabu bi sun mai zahabu bi dai sai ya tafi da hannayen shi ma sai han yana mai shafa ila ila tsarafi sha'ar ra'asihi har zuwa ƙarshen gashin kansa mimma ya liƙa fahu wanda yake bin daga shi sai ƙeya mun gane ko inda zai je ya tsaya kenan da shafan nashi su mai ridduhu ma sai ya dawo da hannayen nashi ila haisu bada inda ya soma wa ya kuzu bi ibhamaihi yana ruƙa ruwan nan da wannan manyan yatsun nashi kalfa uznaihi a bayan kunnen shi ila su da gaihi har zuwa wato shi ma yana tafiya shi ma wannan yana tafi wannan manyan yatsan shi kuma shi zai shafi bayan kunne din shi ma har ya dawo to malam fadda ya gama bayani a nan wajen sai ce to dai magana ta ƙarshe wa kaifa ma masaha duk inda ya shafi kanshi duk ta inda ya shafan ajza'ahu ya isar mishi sharadi daya iza au abara asahu idan ya gaggama kan nashi ko da da hannu ɗaya ne shi kenan ka ɗauka he ka gaggame ka gaggama kan gaba ɗaya ka shafi kai mun gane ko eh da hannu ɗaya zai sai cire hula yawa to duk inda aka yi dai in dai kan an gaggama shafan shi magana ta cika shine abin da yake faɗa a nan yake cewa kaifa masaha ajza'ahu amma iza'au aba idan an gama kan da wannan shafa ɗin. Amma wal awwal na farkon da muka yi bayanin nan Hassan shi ne ya fi. Saboda wannan kaga baka da wani kokonto wajen ruwan ya ka gama shafan kai ko baka gama ba. Malam ya ce, eh, eh, a'a in ka yi haka shi ne ka yi farilla, dawa da shi ba farilla ba ne, ba rukuni ba ne ba ai gaba ɗaya. duka kayi komai da komai kayi ai ga mago eh kamar mutum ne da ya zo zai yi wanka ba gashin da aka tsufanta a yi wanka ba to shi kenan shi kuma da ya tashi sai shiga gaba ɗaya wankan ya soma daga kai kawai ya tafi ƙasa shi wanda ya yi wanka amma da zai yi wancan wanda aka ce a yin da shi ne ya fi mun gane ko shi ne ya ce ya ce to bari ka jima abin da ya ƙara shi malam ɗin yake faɗi a nan. Ya ce, walau a da kala ya daihi fil ina'i, da ce zai shigar da hannunsa a cikin ƙwaryan alolan, sun marafa a huma sai ya ɗago su, mabulula ta ni dukkaninsu a jike, wa masahara a sahu sai ya shafi kansa bihi ma da su, a ji za'ahu wannan fa ya isa. ba ma sai na wancan siffan ba, ya isa kawai da ya ɗauko ya shafa ya shafa shi kenan, an gama shafan kai. shine umarnin da aka yi wamsa ku bi ru'usikum ko ku shafi kawunan ku idan idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum to kun gama ai ta to shi kuma ai bai zamo au ababa wanda za su dan tsoni ruwa kawai sai su dan shafi na haka yawa eh yawa a'a shi za ko da hannu ɗayan za ka yi to ya gaggama kan gabaki ɗaya. Yawa wasu za su kai sun sa hannu kawai su dan shafe ɗan gefen kan ko kuma a yi haka a yi haka, a bai gama kai ba, an bar lam'a. Tunda an ce wani sahubiyar usuku ku shafi kawunan ku aka ce. Idan za mu yi maganan sha'ana, ai za a zo ma maganan mace, ko ƙarshen su ma kenan. Yawwa, tunda shi kai ba wankewa ake ba shafa ake yi. yawwa to shine malam yace ajza'ahu ko summa yafrugu to ya gama wannan summa summa yafrugu ma sai ya bur wannan ko ya zuba ruwa ala sababati akan manyan yatsun nan nashi wal ibhamaini da, da manuniya shi wannan sunanta asababa wannan kuma sunanta ibaha manuniya mun gane ko wannan kuma sunanta wusta ka san da hausa ba mu da waɗannan akwai suna da sunaye wusta ita ce ta tsakiya hinsar binsar ita ce wannan hinsar kuma yar karaman nan da larabci hinsar binsar wusta ibaham sababa eh kowanne yatsa da sunan shi to sai ebi ruwa da waɗannan da ibaham da sababa da ibaham wa in sha in ya so ga masa zalika kai ya tsoma wayannan yatsun ma a cikin ruwa tsoma masa ha uznai sai shafi kunnuwan kunnuwan shi zahiru ha zahiru ma ba ma ciki da waje to watan sahul mar'atu kaga wannan shafan da aka ce to ita ma mace tana yin wannan shafa kama zakarna kamar yadda muka ambata yadda namiji zai yi watan sahu za ta yi shafa ala da la ala da la ala da laliha akan akan akan kitsanta mun gane ko ta kitse to za ta yi shafa akan kitsan ne mun gane ko wala tansahu alal alal wiqayati ba za ta yi shafa akan dan kwali ba akan kitsan za ta yi wa tadkhulu tana shigar da yadaiha hannayenta ta talqasu karkashin wannan kitsan da ya dawo wanda aka zube shi ta baya to tana shigar da hannunta in ta kai shafan sai ta shigar da hannunta daga karkashin kitsan in za ta dawo mun gane ko in za ta dawo da hannunta to inda za ta kai wancan kenan fin ruju wajen dawo da ya daya hannunta filmasi wajen wannan shafa din to kaga hakan nan shi kuma ba mai gashi da yawa mai barin gashi akan gashin kawai zai yi shafa ya dawo to menene tambayan ka alaji ita ce tambayan ko eh eh a ba sai ya ratsa kan ba gashin kawai shi da ya taba gashin eh na gemu ne ake so ruwan ya ratsa shi in kanat khafifatin in gemun mai sauki ne a wajen alola amma a wajen wanka shi ko nan ne dole sai ruwa ya ratsa shi shi yasa zaka ji an ce a wajen wanka ba shafan kai ake yi ba wanke kai ake yi yau a wajen alola kuma ba wanke kai ake yi ba shafan kai ake yi na'am malam yace na'am sha'ar hakofi ruju'i sun mai kusur rijilai sai wanke ƙafafuwan shi ya subbul ma a biyadihi yana zuba ruwa da hannunsa al-yumna na dama ala rajilihi yumna a bisa ƙafan shi na dama wai arrikuha yana ciccuɗanya wannan ɗin biyadihi yusra da hannunsa na hagu yana zuba ruwan yana wankewa kalilan kalilan kaɗan kaɗan yu ibu habi zalika salasan wannan da zai yi da zai yi wankin shine ya cika inda ake cewa a wanke so uku ita kama ba za ka ce bari ka wanke so daya ka wanke na biyu ka wanke na uku ba kana zuba ruwan kana wankewa wannan ya cika dukkanin duk inda dama aka ce a wanke a alola ai so uku ake wankewa to kafa so nawa kake wankewa ta so daya ne to amma wannan aiki da ake wajen wankewan shine ya cika uku mun gane ko wa in sha in ya so sallala asabi aku fi zalika in ya zo wankewan ya tsatsefe yatsun kafan shi wa in taraka idan ma bai tsefe yatsun kafan shi ba dai ya wanke su fala haraja babu laifi wa takhlilu amma tsatsefewan atyabu shine yafi lin nafsi garai wa ya'arriku yana ciccuɗanya akibaihi wato ƙarshen ƙarshen dunduniyan shi da kuma farkon yatsunsa yana wankewa yana daɗa ciccuɗanyawa wai arriku a ƙibaihi wa ƙurƙuƙaihi da kuma wato nan ramin maƙyan gaman shi nan wajen wasu za ka ga nasu ya yi rami to dai an zo ana bibiya wajen wankewa ɗin gabaki ɗaya wa ma la ya kada ya zikilu hulma da kuma abin da ruwa ba zai shiga ba bisur'atin da, da, sauri min jasawatin na daga tsago wanda yake da tsago a kafa mun gane ko yake da faso a kafa shine jasawa wanda yake da faso a kafa to shi ma yayi ta di ya tabbatar ruwa ya shiga eh aushi kokin jasawa jasawa shine kaushi yawa shukukin kuma shine wannan faso din to duka dai ya tabbatar ruwa ya bi ko ina da ina falyubalig ya ce ma ya kai matuƙa bil arfi wajen cuccuɗanyawa ɗin nan ma'asar bil ma'i tare da zuba ruwa kaga zai tabbatar ko ina da ina ya samu ruwa musamman a irin wannan lokaci na sanyi da muke ciki fa innahu domin da al'amari yake ja al'asar hadisi ya zo hadisi ma zo cikin wato littafin imam bukhari da littafin imam muslim hadisi ne ingantacce wailil azaba ya tabbata lil aqabi ga masu barin lam'a minan nara azaba nan daga gidan wuta saboda haka sai a yi kokari wajen kiyaye wayannan wurare lokacin da aka zo yin alola to wa aki bishayin da aka ce wai lil aqabi to wa aki bishayin menene ake nufi menene karshen abu ai karshen abu shine tsarrafahu nan saman shi wa akhiruhu da karshen shi shine karshen domin ka zo ta nan can ya koma karshen ka dawo ta nan nan din ya koma karshe saboda haka to ko ina akib ne wato farkon da karshen sun mai yab alu bilisra hakan nan zai aikata da na hagu misla zalika yanda yayi da na dama walaysa ta'didu gusul to an gama da wannan an koma kuma sauran al'amurori mala yace walaysa tahdidu bai zammo qayyada gusul al'abai salasan salasan bi amrin la yajzudunahu bai kasance ba wato iyakan da aka yi na cewa a wanke kowane gaba sau uku uku bai kasance al'amarin da koma bayan ukun ba zai iya isa ba wato biyu ko ɗaya shi ne ce walakin na sai dai abin da ake so aksaru ma walakin na aksaru ma ya alu walaisa tadidu gusul aba'i salasan salasan bi amrin la yujzi'udunahu wato kai bai kai ukun ba in dai ya cika magana ya kare walakin nahu aktsaru ma yuf'alu sai dai wannan shine abin da aka fi aikatawa amma wa man kana duk wanda ya kasance yu'ib zai iya gamewa ko ina ya samu ruwa bi aqalli min zalika da abin da bai kai uku ba ma ajza'ahu ya isar mishi inda wankewa ɗaya kawai wajen wanke fuska iban ruwa ɗaya kawai ka iya har ka gaggaba ko ina a fuskanka wannan ka riga ka gama haka hannaye ka riga ka gama cewa sai an kai ukun wato saboda a samu cikan al'amarin ne gabaki ɗaya sai ce iza a hakama amma fa idan aka yi da ɗayan ya kasance an kyautata wannan alola ɗin sai dai ka sani walaisa kulli nasin fi ihkami zalika sawa'un a cikin ba kowa bane a cikin mutane zai iya cewa da guda ɗaya ma ya ishe shi har ya kyautata alola ɗin wani guda ɗaya zai iya yi da guda ɗaya wani ba zai iya yi da guda ɗaya ba saboda yanayin jiki da yanayin lokacin da ake yin wannan alula ɗin da kuma inda ya samu kanshi. Yau, kamar yadda muke mu a wurare busasshen waje irin wannan, to kaga ruwan maybe halaba zai gama ba, ko kuma daga jikin mutum in ya kasance jikin shi wato mai bushewa ne wanda babu mai a jiki. Mun gane ko? Malam ya ce, ƙarƙarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawabba'a duk wanda ya alola fa ahsana wudu'a ya kyautata wannan alola din summa rafa tarfahu sannan sai ya daga ganinsa ila sama'i zuwa ga sama fa qala sai ya ce ashhadu na shaida Allah ilaha illallah yayi wannan addu'a din ashhadu Allah ilaha illallah wa'adahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء duk wanda ya alula ya kyautata alulai da ya gama ya ɗaga ganinsa sama ya ce ashhadu na shaida Allah ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa shahadu kuma ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawan shi ne wa rasuluhu kuma manzon shi ne to a wannan lokaci futihat za a buɗe lahu gare shi abwabil janna ƙofofin aljanna a samaniya guda takwas ya dukula a ce ya shiga min ayya hasha a ta kowace ƙofa ya so mutum ya gama alulayi wannan addu'a ɗin wa kadis ta habba babul ulama ishashin malamai sun so an ya kula ya ce bi ifri a ƙarshen alolan shi ya ce allahumma ya allah ij'alni ka sanya ni minat tawwabina daga cikin masu yawan tuba mun gane ko kamar yadda hadisi yace yake karantar da mu kowane ɗan adam mai kuskure amma fiyayye a cikin masu kuskuren su ne masu tuba wa khairul khata'ina at-tawwabun to ka sanya ni a cikin masu yawan tuba at-tawwabun waj'alni ka sanya ni minal mutatahhirin a cikin masu yawan tsarki to shashin malamai kamar ibn habib shine suka inganta wannan ka yi wannan addu'a ya Allah ka sanya cikin masu yawan tuba masu yawan tsarki a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo cikin muwadda yace babu mai yin alolan da zai yi alola ya gama face ya fita daga cikin zunuban shi bi isri wato a ƙarshen ruwan da in ya wanke hannu ruwan da zai fita zai sauka na ƙarshe ta saman yatsunsa ta yatsunsa ya sauka ƙasa to an wanke wannan zunubai na wannan lokaci haka na ƙafa kaga zai tashi bashi da zunubi ta dalilin dalilin waɗannan gaɓai nashi sannan kuma duk tafiyan da zai yi zuwa masallaci ana rubuta masa lada ana kankare masa zunubi shi yasa wanda ya fi nisa da masallaci ya fi lada a wajen tafiya zuwa masallaci Allah ka taimake mu. Waya jib wajibi ne alayya a kansa an yi amala lobo a yayi wannan alola ɗin, yayi alolan nan, ihtisaban yayi shi domin neman lada lillahi ga wajen Allah. Lima amarahu saboda abin da ya umarce shi da shi, Allah ya ce ya kona kai imani in kun tashi za ku yi sallah to ku yi alola. yarju yana yana kaunan taqallubahu Allah ya karbi wannan aiki din wa thawabu yana kaunan lada wa tathiru yana yana kuma neman samun tsarki mina zunubi daga zunubi wa yushiru nafsahu yana ne fada ma kansa shine alula din anna zalika wannan abin da yake yi ta afuban tattali ne yana shiri ne wata lazzufan yana samun tsarki ne limunajati rabbi domin ganawa da mahaliccinsa saboda za ka je ka yi sallah ne kuma innal musalli lalle mai sallah yana ji rabbahu yana ganawa ne da mahaliccinsa shi ya sa fa kai je ka yi tsarki ka zo ka yi alola ka wanke gaɓaɓuwan nan naka sai ka bijiro da wannan a zuciyarka yanzu wannan aiki da kake yi kana shirin ganawa ne da mahalicci walukufu da kuma tsayawa bai ne dai gaba gare shi kana yin wannan ne li'ada ifara'idihi domin ba da farilla ka ba da farillan da aka dora maka na wannan sallah din wal khudu'i da kuma kaskantar da kai lahu ga shi Allah bin ruku'i ta hanyar ruku'u wa sujudi da sujada to fa ya amal shi ne yin sallah sai ya yi aiki ala yaqinin bizalika yana mai tabbatar da wannan cikin zuciyar shi shine fa tayi alula din ba wai lura na al'ada ba ina ruwa ina ruwa ayi ayi an tashi baka san ma kai dai kayi amma ana so kana alolan nan kana bijiro da wannan to wannan fa zan shiga masallaci ne in na je masallacin nan zan gana da mahalicci ne lokacin da yake iyaka na abudu wa iyaka na sayin kuna munajati ne da Allah wannan shi yasa ake ake kira ma suratul fatiha din suratul munajat eh sura ta ganawa da mahalicci ne to saboda aka shi yasa fa har kai alola ka je kai tsarki ka zo kai alola to kaga in kana da wannan a zuciyanka wannan yakinin ga abin da zaka je kai shine zaka kyautata alola amma facal facal facal facal an riga an gama an tashi wannan ya zama to alola ta al'ada kawai mun gane ko fa ya'mal ala yaqinin zai aiki akan yaqini bizalika wa tahafuz da kuma kiyayewa fihi a cikin sa fa inna tamama kulla shay'in domin cikan kowane aiki tamama kulla am kulli amalin bi husnin niyyati fi yana da kyakkyawan niyyar da aka yi a ciki innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa to kage idan har ka zo irin alula na al'ada ne niyyar ma baka san ma niyyar me kake yi ba yau to saboda haka idan ka zo yin alula tattali ne ake yi cikakke da natsuwa kai ka ce sallan ne kake so ba da ita a wannan lokaci din kuma ka san cewa ina yin alolan nan ne saboda zan gana da mahalicina zan tsaya a gaba gare shi zan ba da wannan ibada wanda tafi kowace ibada girma a rayuwar ɗan adam ita sallah an ce ita ce shugaban addini duk wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini duk wanda ya birkita ta ya birkita addini duk wanda waga yana yin sallah to ku shaide shi da imani mun gane ko saboda ita ce wanda ake maimaita ta ita ce ibadin da ake maimaita ta a kowane lokaci a kowane rana sai an yi ta ya Allah ka sami wannan ibada ka sami yin wannan ibada domin ka ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sanya mu yi aiki da abin da muka fahimta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh